الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan dai cikin suratu taha kan kisa annabi nuhu bismillah
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى na'am قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى Na'am, to jiya mun yi karatu inda ga annabi Musa ya fito, su ma sun fito duka kuma sun jefa abinda suka jefa na sihirinsu ya koma macizai, annabi Musa ya sake sandan shi tare da umarni na Allah wannan sanda ta koma macijiya ita ma ta haɗe wa'yancan. Su wayannan ah, bokaye suka ga abin da suka gani, suka ga abin da suka gani a wannan waje to babu abin da ya rage sai dai su yi imani saboda haka fa ulqiya saharatu sujada nan da nan sai waɗannan bokaye gaba ɗaya suka suka fati suna masu sujada ai kharru sajidina lillahi suna sujada ma Allah ta'ala qalu kuma suka ce amanna mun yi imani bi rabbi haruna wa musa da ubangijin nan na annabi harun da musa mun yi imani da shi domin sun ga hujja wanda tafi ƙarfin nasu sun ga ƙarfin hujja saboda haka da hujja ne ake cin nasara ba wai da faɗa ma duk abin da za ka yi menene hujjanka a kai in ka kawo hujja shi kenan duk wanda yake da sauran hankali kuma yakan iya fahimta ya Allah ka fahimtar da wani ƙala
قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى to ƙala fir'aun sai fir'aun ya ce a amantun lahum ko ka ce a amantun ko ka ce a amantun duk an samu wannan kira'a din yanzu za ku yi imani lahu gare shi ba da qabla an azala lakum tun gabanin na yi muku izini ko har za ku yi imani da shi kafin na muku izini mun gane ko eh qabla an azala lakum innahu eh in kace innahu bi ma'ana shi annabi Musa in kace annahu bi ma'ana wato yadda al'amarin yake mun gane ko annahu yadda al'amarin yake lalle shi annabi Musa la kabirukum shine babban ku ai ma'allimakum shine babban malamin ku allazi allamakum sirra wanda ya sanar da ku wannan sihiri wa antum tila- eh, ta- eh, talamizahu ko kuma ko kuma ko kuma dinnan wato duk almajiran shi ne fi sihir wajen abin nan eh, eh, wannan bokanci din fasalahatun ma'ahu ala an tazharul ajaza shikenan ya bayyana ko kun gajiya min anfusikum saboda ne saboda ku girmama ku girmama sha'anin shi annabi Musa abinda shi Fir'auna ya dawo yana da awa kenan ya saboda ya ga abinda aka aka yi na hujjoji din sai ta to shikenan ai wannan shine babban ku saboda haka ya za ku yi imani da shi kafin na ba ku oda arada fir'aun fir'aun yana nufi ne bi hadal qawli da wannan zance an yalka shubhata ya jefa shubha ala nas ga mutane alhadirin wanda suka zo wannan waje din kai la ya tabi usara da domin su ma kada su yi na wayannan bokayen su ce su ma sun yi imani eh ma Musa tare da Annabi Musa wa Haruna da kuma Harun suma kawafan sai ya tsoratar da su bi qaulihi lisarati ya tsoratar da mutanen shi ya tsoratar anan inda yake faɗa ma bokayen nan cewa ba la uqaddi anna da sannu sai na yanke aidiyakum hannayenku wa arjulakum da kuma kafafuwanku min khilafin asabani a yanke kafan dama a yanke kaf a yanke hannun dama a yanke kafan kafan hagu wannan shine zan yi muku eh ai aidil yamna wa arjul yusra wala usallibannakum kuma zan tsire ku fi juzuin nakali in daure ku wato akan abin nan na, na dabino tirakun dabino wala ta'lamuna da sannu za ku sani ayyina mu ne yani nafsahu yana nufin shi kanshi Musa wa rabbi fir'auna ko kuma ubangiji wa rabbi Musa ko shi kanshi fir'auna wa rabbi Musa ko kuma ubangijin annabi Musa ne ashadda azaban wanda yafi tsananin azaba wa abqa yafi ko madawwamiyar azaba za ku sani ko ni ko ku wannan shine abinda fir'auna ya faɗa bayan an riga an rinjaye shi kaga sai aka koma faɗa mun gane ko saboda mai hujja ta ƙare mai abin faɗa ai shi baya faɗa to sai ya koma ya kare da faɗa na farko ya tsoratar da jama'an shi kada su ma su zo su waɗannan bokayen su sun yi imani da annabi Musa na'am amin قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
To, ƙalu sai suka ce lan nusaraka lallai mu ba za mu zaɓe ka ba, ai lan naktaraka ba za mu zaɓe ka ba alama ja ala min albayinati kan abinda hujjoji bayyanannu suka zo gare shi addalatu wanda suke shiryarwa ala sidiki Musa wajen gaskiyan annabi Musa. Ba za mu zaɓe ka mu bar annabi Musa ba, wannan zai fatsara na da kuma abin da aka halicce mu akai. Na'am, fakbi saboda haka ka je ka hukunta ma anta qadin duk abin da duk abin da ka ga dama ka je ka aikata gare mu. Ayasna ma kulta ka aikata abin da ka faɗa. fananu mu dinnan lannan ta'azim an aqidatana ba za mu dawo daga kan aqidan mu da muka riga muka yi ba na cewa mu yi imani da ubangijin Annabi Musa da Haruna inna ma iyaka da abin da zaka hukunta ai nan gidan duniya ne kawai eh kai a nan gidan duniya ne kawai hukuncin ka yake inna amanna إنا آمنا لربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى inna amanna lalle mu mun yi imani bi rabbina da ubangijinmu shine li yaghfira lana domin zai gafarta mana khataya na kurakura wa min al-ishraki na daga wannan shirka wa gairihi da wannan sa wa ma akrahatana da kuma abin da aka aka tilasta mu alaihi akan shi min sirri na wannan aiki na sirri din wallahu Allah khairun shine yafi alkhairi minka daga gare ka sawabin wajen lada idza udiya idan aka yi masa da'a walam yaqulu bas ce Allah shine ashadda azaba yafi tsananin azaba ba kai la yansu bi sharri ila Allah domin kada su danganta sharri ga Allah mun gane ko sai suka ce Allah shine yafi wa abaka minka shine kuma wanzalje minka daga gare ka ai azaban iza asa wato azaban shi tafi wanzuwa a lokacin da aka saba mishi na'am innahu إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم na'am لا يموت فيها ولا يحيا wa innahu lallai yanda al'amarin yake man ya'ti rabbahu duk wanda ya zo ma ubangijin shi mujriman yana kafiri ka fir'auna kamar fir'auna to fa inna lahu jahannama wutan jahannama ta tabbata gare shi in ya shiga kuwa la ya mutu biha ba a mutuwa a ciki fa yasari a ballantana kai tsammanin za a huta babu hutu a cikin wutan gidan jahannama wala ya haya sannan kuma babu rayuwa hayatan na- eh, tanfa'uhu rayuwa wanda za ta amfani wanda ya shiga gidan wuta a kullama nubijat juluduhum baldat- baddalnahum juludan ghayraha duk lokacin da aka kona su a cikin gidan wutan wannan eh, eh, abin nan jikin su ya gama konewa to sai a canza musu kuma wani jikin gabaki daya Allah ya ce la yazuqul azaba domin su dandani wannan azaba din saboda haka babu mutuwa a ciki sannan kuma babu rayuwa eh, babu rayuwa rayuwa in dai ba ta da amfani wannan ba rayuwa bace duk rayuwar da ba za ta amfane ka ba wannan ba rayuwa ba ce, saboda haka kaman aiki ne, duk aikin da ba zai amfane ka ba wannan ba aiki ba ne, ka bar shi. aiki mai aikin da zai amfane ka shi ake kiran shi aiki aikin da ba zai amfane ka ba wannan ba aiki bane na'am Allah ya ce ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا wa man ya'ti mu'minan duk wanda ya je ma Allah mu'minan yana mu'mini kada amila salihati yayi aiki na gari ai min amali da'ati daga aiki na biyayya wanda Allah ya umarni a yi to fa ulaika irin wa'annan mutane lahum darajatul ula suna da daraja madaukakiya ai ita ce aljanna Allah zai sanya su cikin gidan aljanna wanda kuma gidan aljanna babu mutuwa mun yi bayani kan cewa mutuwan ita ma za a yanka ta ta zanto ita ma babu mutuwa a ci- a a lahira babu mutuwa babu wanda zai mutu sannan kuma gida biyu ne daga aljanna sai wutar wanda ya saba ma Allah yana wuta wanda ya yi ma Allah biyayya yana aljanna iyakacin inda za a zauna kenan kafin nan akwai kafin a je ga wannan kuma akwai wani kadarko wanda ake kira da sauran ara wato inda mutane za a je wanda su ga sunan dai an dakatar da su an ajiye su a surar araba an samu aikinsu na lada da aikinsu na sako ya yi daidai babu wanda ya rinjayi wani to za a ajiye su a wannan waje ɗin amma su ma daga baya duk za a zo a gafarta musu a shigar da su gidan aljanna mun gane ko wa baina kuma hijab aka Allah ya faɗa mana can ina ganin cikin suratul arab ne Allah ya kawo mana kissan wannan abin da zai faru da su wayannan mutanen suwar arab wanda suke kan wannan katanga wai za su rufe tafsaruhun tilka ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma alqawmil kafirin mun gane ko to hakan nan su in an son ya sa nan babu inda za su kalla sai gidan aljanna to ya zo an juyar da kansu ne da karfi su kalli gidan wutan su ga abin da ake yi a nan sai su ci gaba da yin addu'a mun gane ko babu wanda yake son abu na sharri yawa dan adam babu babu wanda yake son abu na sharri inda yana da cikakken hankali na'am
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
Na'am, وذلك جزاء من تزكى to jannata aljanna ce fa da aka ce za a shiga nan ita ce adinin wanda aka tattale ta dare iqamatin wato gida na dawwama. Ya Allah ka sa muna ciki. Tajri yana yana gudana min tafiya karkashin wannan aljanna anharun koramai. Khalidina sannan kuma bayan wannan koramai da yake gudana a karkashi to kaga duk inda kaga ruwa kamar yadda muka yi bayani akwai rayuwa a ciki. Da inda kaga ruwa akwai ni'ima a wannan waje din. Allah can cikin wata sura bayyana mana koraman cikin aljannan nan, biya anharin min ma'in gaira asin, wa anharin min labanin lam ya tagayyar ɗa'amuhu, wa anharin min hamrin lazzatin lisharidina, wa anharin min asalin musaffa. Wayannan su ne koramai guda hudu da suke cikin gidan aljanna, akwai ruwa wanda ba shi da wa- ba mai zartsi ba, ruwa mai daɗi. sai wa anharun min ma'in gairi asin ko he wa anharun min mene min labanin akwai kuma korama na nono la ya tagayyar damuhu dandanan shi bai jirkita ba wa anharun min khamrin lazzatil lisharibin akwai korama na giya lazzatil lisharibin mai dadi ga mai sha ba wanda za a sha abu guba ba wanda za a sha ana yanke fuska ba kaje ka ga masu shan giyan nan da muna shiga tallan a zango in ka ga suna sha suna kyaman kuma abin da suke sha din suna rufe ido tsani na tambaye ta mata ta ce wai tsani ne da shi subhanallahi to ba ba irin wannan giya na na duniya ba to ka gani wanda ya sha giyan duniya in ba ya tuwo ba zai sha na lahira ba lanzatin sharibi na wa naharin min asalin musafa sannan ga tsarkakakkiyar zuma kuma ita ma wato eh, abin nan eh, kogi ne wanda ke ke gudana wanda kowa kuma zai iya sha yana gudana ne ba kuma kogi ne ba za ka tashi ka tafi rafi ebowa ba a tsakaninku ne yake yawo kawai an yi networking ɗinsa ta ko'ina wannan kuma sanannen abu ne ko a nan duniya duk kana ganin irin waɗannan networks da ake yi na abubuwa to Allah ya ce jannatu adin gida ne wanda aka tanaje ta jirimin ta talar khalidina wato babban al'amari shine dawaman da za a yi a ciki ba a tunanin cewa za ta kare ballantana ka ce to bari mu yi tattali mu tara mu tara saboda ko da ranar da za ta kare mu ci gaba da da zama a ciki a'a ba a tunanin karewa ita aljanna yawa to wannan rashin karewa aljanna yana ɗaya daga cikin ni'ima na aljanna abin da ya fi shi ni'ima shine ranar da 'yan aljanna za su ga Allah ido da ido za su ga kamar ba su taɓa shiga wata ni'ima ba tun da suke cikin aljannan kamar wannan rana ya Allah ka samu na ciki wa zalika wannan jaza'u shine sakamakon manta zakka wanda ya tsarkaka ai da dahara mina zunubi ya tsarkaka ya tsarkaka mina zunubi daga zunubai bil imani ta yin imani billahi da Allah wa rasuli da manzon shi ya Allah ka ƙara mana imani malam yace wala yazkuru qur'ana alqur'ani bai ambata mana ba anan an fili fir'auna game da aikin fir'auna na mina tadidi na daga wancan tsawa da yace zai da kuma alƙawari na azabtarwa da yace zai ga wayannan a sahara masu masu sihiri alkur'ani bai amfata mana cewa alfazahu amla ya zartar da wannan hukunci ko kuma bai zartar ba wal galiba amma mafi rinjaye magana annahu lan yanfazahu bai iya gabatar da wannan aiki ba wallahu a'lam malam yace Allah shi ya fi sani to ba da sunna bayan shekaru da yawa a kama ha Musa wanda annabi Musa ya tsaya bainahum cikin su ya duku fir'auna yana kiran fir'auna wa qamahu da mutanen shi bi ayatina da ayoyi na Allah falan yazdadu illa utuwan ba su ƙaru ba sai dai wato ba su ƙaru ga imani ba sai dai daɗa kangarewa na wa kadu kai da suka yi ta kaidi da makirci iri iri ga annabi Musa da mutanen shi wanda suka yi imani to nan ne fa bayan wato bayan waɗannan abin da aka yi nan sai wayancan ayoyi da muka karanta wancan jarrabawa da ya zo aka aiko musu da waɗannan abin da aka aiko wanda muka yi bayanin su jiya to bayan waɗannan tisa ayat din to shine sai Allah ya ce walaqad auhayna ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى to wala kada wahai na hakika mun yi wahayi ila Musa zuwa ga Annabi Musa nisri bi ibadi cewa kai tafiya bi ibadi da bayina As- asra shine tafiyan da ake yi cikin dare mun gane ko can cikin Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina asra shine tafiyan da ake da daddare ka ji larabci tafiyar rana shi kuma daban tafiyar safa ma daban duk da sunan shi da aka ce ya yi tafiyan dare da mutanen shi a nisri bi ibadi da wannan bayi na wa lailan da daddare min arbi misra wato daga wannan gari na misra ku fita fabrib lahum in ka tafi ka je ka yi bugu lahum gare su bil barbi bi asaka da sandanka zai bayyanar da ɗariƙan wato hanya fil bahri a cikin kogi ya basan yana bushashe in kun je ko haɗu da wannan kogi ka doki kawai kogin da sandanka hanya za ta buɗe duk ku wuce ku tafi wannan umarni aka ba mu annabi Musa la ta kafu baka jin tsoron darakan riskan duk rundunan da ta zo maka eh an yadirka ka fir'auna wa junudu wato rundunan fir'auna da jama'an shi su riske ka kada ka ji wannan tsoro wala taksha kuma kada ka ji tsoron garakan wato cewa za ku litse an ba shi wannan assurance ya tafi babu rundunar da za ta iya tuzgar mishi sannan kuma wannan kogi ba zai haɗe da su ba na'am me ya faru
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم Mm.
وأضل فرعون قومه وما هدى to fa bawo fir'auna shikenan annabi Musa ya fito ya tattaro jama'an shi to kafin wannan rana a daren wannan rana da aka ce za a yi tafiya su mutanen annabi Musa suna da bikin da za su yi saboda haka sun je sun ari kayan biki a wajen mutanen fir'auna sun ari kayayyakin biki wanda za su yi sai kuma wannan sako na annabi Musa ya zo kan cewa a tafi suka tattara ya nasu ya nasu kwansu da kwarkwatansu suka kama hanya annabi Musa na gaba ana bin sa shikenan sai labari ya koma ma fir'auna cewa ga banu Isra'ila fa sun kama hanya shikenan nan da nan fir'auna ya yi shela maza a tara mayaka wannan al'amari ya yi nisa wa'yannan mutane ya ce ina la shirzimatun kalilun wa'yannan ‘yan rundina ne ‘yan kaɗan amma gashi sun fitine mu saboda haka ku zo mu jama haɗu da su kawai aka tara mayaƙa da sauran jama'a ga baki ɗaya fir'auna shi ma na ciki sai suka bi su can an je jikin kogi annabi musa da mutane sun jiyo suka ga faga rundunar fir'auna wanda ba za su iya yin faɗa da su ba suka ce kai ina la mudrakun jama'a annabi Musa ka ce lallai za a riske mu yau kan tamu ta kare annabi Musa ce a inda ma'i rabbi sayahdin ina tare da ubangiji na kuma shi zai shiryar da mu shi domin sha ma annabi Musa a shawara to shikenan shine na Allah yake faɗa mana fatba'un fir'aun sai fir'auna ya fito bi junudihi da rundunan shi wa huwa ma'ahum yana tare da su faga shehum suka bi su suka bi su domin da annabi Musa da aka zo bakin tekun yammi za a shiga, to ya za a shiga can baya ga rundunar fir'auna nan kuma ga teku ya ya tsare su, ya za a yi. Shi kenan annabi Musa ya doki wannan kogi kamar yadda aka masa umarni, shi kenan sai kogi ya dare, ka ɗaudil azim, kowanne kai ka ce wato wato gini ne ko kuma dutse ne mai girman gaske ruwan sai wannan ya zo baya shigowa nan wannan ba shigowa nan sai annabi Musa ya shiga ya shiga suna tafiya ba su gama fita daga cikin wannan kogi ba sai ga rundunar fir'auna sun shigo su ma daga zuwa fir'auna ya ga ga yanda annabi Musa ya wuce wannan waje ya ce to kun gani ai mu ne sarakuna kogin ma darewa ta yi domin sai shi ma ya shiga shi kenan ya shiga suna bin annabi musa annabi musa rundunan shi ta fita kenan su kuma nasu sun shiga suna tafiya suna tafiya suna tafiya rundunan fir'auna na farko zai fita na ƙarshe ya shigo kaga dukkaninsu suna cikin kogi shine Allah ya ce wa fatwa fir'auna faga shi ya hun minal yammi sai wannan kogi aka yi masa umarni cewa ya haɗe shikenan sai ya haɗe da fir'auna a wannan waje din salamu musa kuma sun riga sun haura gaba suna kallon abin da ya faru kogi sai ya haɗe ga baki ɗaya faga shi hun minal gami ma ga shi ya hun fa agraqahum sai aka nutsar da su ga baki ɗaya aka halakar da su to kaji inda na fir'auna ya ƙare kenan a wannan waje din na'am wa abanna fir'auna qawmuhu lallai fir'aun ya ya ya batar da mutanen shi bi du'a'ihim inda ya kiraye su ila ibadati zuwa su bauta mishi wa ma hada da shiryar da su babal awqahum ya jefa su fil halaki a cikin halaka na'am
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى to ya bani isra'ila bayan an halakar da fir'auna da jama'an shi mun gane ko manna ta'ala ala bani isra'ila sai Allah madaukakin sarki yayi baiwa ga banu isra'ila bi ashiya'in da abubuwa daban-daban zakara halahum wanda aka ambata gare su ala wajen intimnani wajen wato ta fuskancewa a tunasar da su ni'ima da Allah ya yi musu. Sai Allah ya ce ya bani Isra'ila, ya ku banu Isra'ila, kar an jaina ku haƙiƙa mun tseratar da ku min aduwikun daga mai gaba da ku shine Fir'auna, bai giraƙihi inda muka nutsar da shi cikin ruwa. Wa wa'adna ku yi muku alƙawari janibar ɗurin aiman wato a gefen dutsen nan na wanda ke dama. Eh, kwatukuce Musa taurata aka ba ma'anar Musa a taura da amal biha domin ku yi aiki da ita. Wa nazzalna mun saukar alaikum akan ku almanna wa salwa manna da salwa wayannan wato tsuntsaye ne gasassu aka saukar muku da shi kuke ci ayyamu kihi kwanakin da kuka yi kuna abin nan a ce wato lokacin da za su tuba aka ce su tafi lokacin da kuke cikin ɗimuwa yau da aka ce su shiga arul muqaddasa ko to shikenan ɗimuwa ya ɗauke su ai to a wannan me suke ci sai aka saukar musu da waɗannan ƴaƴan shila soyayyu daga sama suke ci mun gane ko to wannan ai duk baiwa aka yi muku shine wanzalna alaikum manna wa salwa kullu ku ci min tayyibati daga tsarka kan ma razaqnaku abin da muka azurta ku da shi na daga wannan ni'ima bihi alaikum akan ku wala tadgau kada ku yi girman kai bihi a cikin sa bi an takfaru bi an tukfiru ku kafirce da wannan ni'ima da aka yi muku in kun yi haka fa yahilla alaikum gawabi wato fushi na zai fado akan ku wa man yuhlil alaihi gawabi duk wanda fushi na ko ya fada akan shi ba kada hawa hakika ya ya ya bace saboda mene ya saka tafin nari zai fada cikin gidan wuta kada ka bari Allah ya yi fushi a kanka na'am wa inni إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى wa inni kuma lallai ni la ghaffarun mai yawan gafara ne nan sai aka kawo shi ala sigatul mubalaga akan siga na isa kwarai mai yawan yi Allah shi al-gaffaru ne mai yawan gafara mai yawan gafarta ma bayi hadisul qudsi ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya ce da bayi da su zo da zunubai wanda zunubin nan kaman kumfance ku wajen yawa suka roke suka daga hannu suka roke shi Allah zai gafarta musu saboda haka fastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ku yi ku nemi gafaran ubangijinku lallai Allah mai gafara ne yursilis sama alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwan sama mai yawa wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara to wannan shine maganin talauci fa istighfari mun gane ko duk abin da ya dame ka abin da kake nema ci gaba da yin istighfari ma Allah astaghfirullah wa tubu ilaihi astaghfirullah wa tubu ilaihi wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'i wanda ake yi wanda Allah zai fitar da kai daga kuncin da kake ciki na rayuwa ka rike wannan wuridi yana da ƙarfi Allah ne ya faɗe shi yursilu sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara na'am Allah ya ce, wa inni la gaffarun, lalle ni mai yawan gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba mina shirki daga shirka, wa amana sannan ya yi imani, ai wahidallah ya kaɗaita Allah, wa amila salihan ya aikata aiki nagari, isaddiku bil fardu wan nafil wato yayi ayyuka na farilla da kuma na nafila. Wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an tambayi wani sahabi ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi yanzu annabi ka bani labari idan na yi sallolin nan guda biyar na azumci wannan azumi da muke wannan na ramadana mun gane ko sannan na halalta halal ya ce ban ƙara komai akan wannan ba adkhulul janna zan shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am tabbas zaka shiga cikin cikin gidan aljanna to me ake nema a wajenka ka shi ne wayannan ayyuka da suke wanda aka zamto wajibi a kanka shi ne za ka dinga shigowa ka zo ka yi su yanda Allah ya ce a yi. Wayancan nafilfili kuma ƙari ne, annaflu dama ma'anan shi ai ƙari shi ne azziyada. Annaflu ma'ana azziyada ƙari da za ka yi a kan ayyuka na nafilfili, ayyuka na wajibi da aka ɗora maka. wayannan kuma suna daɗa kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Mun gane ko? In ka karanta wancan hadisi na, na, na, na, na, na, na waliyai, man adali waliyan faƙa da azantu bi harbi. Duk wanda ya ce zai fito na fito da waliyina to ina shelanta masa akwai yaƙi tsakanina da shi in ji Allah. To shi ne wannan ayyuka na nafilfili suka zo, ba za ka kusanci Allah da abin da ya wajabta maka ba, Allah ce har sai na kasance sam'uhu wato jinsu wanda yake ji da shi, da basaruhu ganinsu wanda yake gani da shi, da sauransu wayannan abubuwa ɗin. To saboda haka yana da kyau mu dawwama kan yin wannan ibada da aka ɗora mana. Ya Allah ka taimake mu. Na'am.
وما أعجلك عن قومك يا موسى To shi kenan yanzu an gama da wancan bayani na Fir'auna, yanzu an dawo kan bayani tsakanin annabi Musa da jama'an shi wanda ya kira suka yi imani har Allah ya tsiratar da su. To wannan kuma wani sabon faifayi ne za a shiga yadda annabi Musa ya zauna da waɗannan. Da waɗancan ya zauna da su da kafirai ne da musulmai. Mun gane ko? To yanzu kuma zai zauna musulmai ne da kuma munafukai. Kaga ya zama mutanen shi ne. ai shi munafiki ba a samun sa sai a cikin musulmai din yawa to can an riga an halakar da fir'auna da jama'an shi kafirai wannan an gama da su to yanzu an dawo cikin gida dan dawo cikin gida za a yi zama na cikin gida to nan kuma gashi akan idan su Allah ya rinja da annabi Musa akan fir'auna akan idan su Allah ya halakar da fir'auna to za mu ji yaya kuma suka ƙare tsakaninsu da manzan da aka turo musu. Saboda haka sai Allah ya ce, bai ambata mana menene ya faru daga tsallake kogi ɗin ba, an shiga wani faifayi ne daban. Sai Allah ya ce wa ma'ajala ka to menene ya gaggautar da kayan kwamika daga mutanen kalimar ji ibihi mi akzit taurat wato saboda daman ai an ce dai zo da mutane saba'in. Waktara Musa ƙaumahu saba'in na rajulan ko annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in daga cikin jama'an shilimi katina domin su zo su ji su ga su ji yanda annabi Musa zai gana da mahaliccinsa. To shi kenan ya ce su zo su tafi. Nawa irin namu, shugaba ya ce a fito a tafi, kamar yanzu ne za a yi tafiya, shugaba ya sa za a tafi karfe takwas. shi kenan kai ko baka tashi fitowa ba sai karfe goma to har in shugaba ya fito to babu wani wanda za a saurara mishi sai tafiya shi kenan an shirya ga lokacin da za a tafi annabi Musa ya zo ba su fito ba shi ko ya kama ya kama gaba yace su tarar da shi a can to shine da yaje har ya isa miƙati shine Allah yake ce mishi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa yaya kai gaggawa ga mutanenka ya kai Musa bayan da an ce za a zo da su ga baki daya na'am kana قال هم أولئك على أثري وعزلت إليك رب لترضى Kala sai annabi Musa ya amsa, ya ce ma annabi ya ce ma Allah madaukakin sarki hum su wayannan mutane na dinnan hum ulai ala asari suna nan tafe suna kusa sun yi kusan isowa suna nan suna dina a baya su ne wayannan mutane 70 da aka zabe su wa ajilti laika rabbi ne gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji da tarba domin ka yadda da ni eh ai ziyaratin ala ribaka qala قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa mishi yace inna ai fa inna qad fatanna qaumaka lalle mu mun jarrabu mutananka min ba duka bayan zuwanka eh bayan zuwanka to jarrabawa ta shiga cikin mutanenka wa balluhum samiri wato samiri ya batar da su eh fa abadil ijla sai suka je suka bauta madan maraki bin tibli ta hanyar an bayan annabi Musa ya tafi da wayannan mutane akan za su ji shi annabi Musa na tafiya sai Musa samiri shi ma sunan shi kenan shi kenan sai ya kera musu ɗan maraƙi, ya tattaru wannan kayan ƙawa da suka ara na mutanen fir'auna, shi kenan ya kera ɗan maraƙi, ya ce, Haza ilahu Musa wa ilahu, haza ilahu wa ilahu Musa falasiya, wannan shi ne Allahn ku da Allah annabi Musa, annabi Musa ya tafi neman Allah shi alhali ya manta da Allah a nan gida. So da haka, sai ya kira mutane suka dawo suna bautan wannan ɗan maraƙi ɗin. ta yaya ake bauta ma wannan ɗan maraƙi shi ne ta hanyar ganga da rawa sai kewaye suna ganga da rawa shi ne malam yake cewa bai ƙibli wa raƙasi wa fil qurtabi ya zo cikin tafsirin qurtabi wasu ila imamu abubakar ɗarɗushi an tambaya abubakar ɗarɗushi ma ya kulu sayyidin alfaƙi ya kai shugaban mu alfaƙihi me za ka ce fi jama'atin cikin jama'an nan ya ji tami'una wanda suke taruwa wa yaksuruna suke suke yawaitawa min zikirin la daga ambatan Allah ta'ala wa zikirin Muhammadin da kuma zikiri ma Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ina sannan kuma su yabrubuna suna suna yin kida bil qabibi wato da dan gula ala shay'in min adibla akan wani abu mai kama da ganga wa yaqumu ba'dhum yarqusu sashin su yana tashi yana rawa eh yana rawa uwanta hatta ya kama gashiyan yana ta yi ba zai gushe ba har ya faɗi ya me za ka ce game da irin wayannan mutanen sannan kuma suna cewa suna bauta ma Allah ne na'am wa ya'buruna shay'an ya'kuluna suna kawo wani abu wanda suke ci a wannan wajen fahalil huduri ma'ahum jaizun amla shin zuwa wajen wannan da irin wannan din ya halatta ko kuma bai halatta ba aftuna yarhamukumullah kai mana fatawa Allah ya rahamshe ku aljawab to shi wannan zai bada wannan malami ya bada jawabi yace yarhamukallah mazhabu sufiya batalatan wa jahalatan wa balalatan kaga mazhabi na sufanci to wannan bata ne da jahilci da bata kuma wamal islamu illa kitaballahi wa sunnati rasulillahi musulunci bai zama komai ba sai dai cikin littafin Allah da kuma sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci ba wani tatsuniya ba ba wani tunani ba ba wani mafarki ba duk abin da za a bautar nan Allah ya kawo cikin Alkur'ani, Allah yana faɗa mana ba mu bar komai ba a cikin Alkur'ani nan. Har in ka ce ga wani abu da ba a faɗe shi a Alkur'ani ba da suna na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kana kusa daga ƙarya ta aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk abin da za a yi na bauta, in dai an ce wannan ibada ne, to a ja nemo ina asalinsa yake a cikin Alkur'ani, ina asalinsa yake a cikin hadisi, in babu shi wannan ba ibada bane kuma ba bautan Allah bane. saboda haka shi wannan malami ya ce mal islamu musulunci dai ba wani abu bane illa kitabullahi sai dai littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzon shi sallallahu alaihi wasallam yace amman raqasu amma kaga wannan rawa da ake yi da sunan cewa shi ma ibada ne wa tawajudu to fa awwal man ahdathahu farkon wanda ya soma wannan al'amari shine ashabu samiri mutanen Musa samiri can zamanin annabi Musa su suka soma irin wannan ibada din eh lamma lamma takaza lahum ijlan jasadan lahu kuwar lokacin da ya riki wannan dan maraki wanda yana da dan fito a ciki faqamu sai suka tashi yarqusuna haulahu suna yin rawa a gefen shi ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد الإجر وإن سنة ما الدين الكافر لكم بوتان بوتان تمركي وأما الإبل أما كاد ونن جنجاد أكي ينتا da sunan cewa ita ma ibada ne fa wani mani ta kaza zanadika farkon wanda suka so rikon ganga a mazaunin ibada su ne zindikai liyashghulu bihil muslimin don shagaltar da musulmai an kitabillah daga littafin Allah wannan shine hanyar da ake batar da musulmai abinda ake kawowa na ganga da rawa da mata to wayannan su ne suke iban jama'a da yawa daga cikin musulmai su bi wancan suna ganin kamar addini ne na'am malam yace waina ma kana majalisun nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabban shi ka annama ala ru'usihim at-tayru min al-wiqari saboda tsantsan natsuwa a wannan majalisi din duk inda za a yi bauta babu kamar inda za a yi bauta da annabi sallallahu alaihi wasallam duk majalisin da za a yi babu kamar majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam to a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna natsa kai kace tsuntsu ne har saboda natsuwa kai kace tsuntsu zai iya zuwa ya sauka akan kowanne daga cikin su ba sai ya tashi ba bimana babu ma rawa da kai ballantana tsuntsun ya tsorata ya tashi haka ake zama a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina tsuntsu zai zo na akan wanda yake rawa har kuma yace ibada yake yi a wannan waje din wannan shine yadda majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fayan baji li sultan ya kamata ga shugabanni wa nawabuhu da kuma masu taimakon shugabanni an yannahum su hana mutane min al-huduri fil masajid wa wayannan mutane su hane su zuwa masallatai wa gaira hada wani wayannan waje su ce sun je ibada amma da kalangu da sauransu wala hila li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir bi anata ga wani ba wanda ya imani da Allah da rana na ƙarshe an ya abura ma'ahum ya je ya halarci ibada tare da su aw ya inuhum ko kuma ya taimake su ala ala batilihim akan barnan da suke yi wa hadha wannan shine mazhabu malik mazhaban imam malik wa abi hanifa da abu hanifa wa shafi da imam shafi wa ibn hanbal da ibn hanbal wa gairihim da wayan sun su min al'immatul muslimina daga al'umma shugabannin musulmai malam ya dauko wannan karatu gaba ɗaya daga cikin wani littafi da ake kiran shi a juma shi ma tafsiri ne za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ci gaba daga ya ya kasance tsakanin annabi Musa da mutanen shi, ya ya kasance a taura da aka ba ma annabi Musa, da ya dawo ya ya samu mutanen nan nashi, sannan kuma ya yi mu'amala da su, sannan ina labarin ɗan uwan shi annabi Haruna. Ya yi a lokacin da wannan al'amari ya faru, duk da akwai darussa ɗaya bayan ɗaya da za mu dinga iba a ciki, abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka